الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد من فاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانزله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله طب بسم الله قوائد شافي نوع shafi na goma kuma to muna mu zai zama na sha ɗaya babu sunanin salati wannan babi ne da zai bayanin sunnonin sallah wa amma sunanin salati amma kaga sunnonin sallah fa samaniyata ashara goma sha takwas ne ittafaqa alaiha ulama'u dukkan malamai sun yi ittifaqi gare ta babu sabani abubuwan da za a ambata dinnan mustahabba sunnoni ne na sallah awwaluha na farkon ta raf'ul yadaini daga hannaye guda biyu inda al-ihrami yayi kabbarar harama ita kabbarar harama din farilla ce amma daga hannayen sunnatun sunna ne wa qira'atu surati da karatun sura ba'da al-fatiha bayan fatiha sunnatun sunna ne والقيام لهذا الأيواد ومن كرنت سورة سنة سنة والجلسة الأولى لزمن تهيا نفرقه إن سلر لتهيا بيوت ما سلر أسباب بشي أقوي تهيا نفرقه أقوي تبيو to zaman tahiya na farkon wanda baya dauke da sallama sunnatun sunna ne wa qira'atu tashahhud da karatun tahiya sunnatun sunna ne والتكبيرة إلى الجلوس لو كما كبر كاغاني أي إلى الجلوس هو زما سنة سنة duk wata kabbara da za ka yi in ba ta harama ba har zuwa zama na ƙarshe kabbarorin da za ka yi gaba ɗayansu sunna ne wata ya mun da damaitawa bi ra'asika da kanka kalilan kaɗan inda salami yayin sallama ita sallamar farilla ce amma damai ka kai din wajen dama ka ce assalamu alaikum sunnatun sunna ne wal jahru da bayyana karatu sunnatun sunna ne wasiru da asirta karatu sunnatun sunna ne amma da al jahru da asiru fi mahallihi ma a cikin mahallin ka asirta a mahallin da ake asirta ka bayyana a mahallin da ake bayyanawa wannan sunnatun sunna ne وسمع الله لمن حمده da faɗin sami Allahu liman hamidahu idan aka ɗago daga ruku'u sunnatun sunna ne shi kuma Allahumma rabbana wa lakal hamdu wannan mustahabbi ne wa raddu salami da juyo da sallama an yaminihi a gefen damansa sunnatun sunna ne a cikin farillai jiya mun karanta wa salamu min salati to sallaman farko yake nufi sallama ta biyu wanda mutum zai biyar da ita an yami ne a gefen daman sunnatin sunna ne wa an ya tarihi da kuma gefen hagunsa in kana biya a hadu in ya kasance akwai mutum guda a gurin sunnatin sunna ne wannan lafazin da yake wa raddu salami an yaminihi akwai wahami a cikinsa ai sallaman farko ne ake damaitawa an yaminihi gefen dama to abin da ya fi malin sai wa raddu salami ala imamihi ka gane ya ala imamihi fesin fuska kenan ko kuma yace raddu salami ala amamihi a gabansa aka ce imamihi ma to dama lima a gaba yake in kai assalamu alaikum wa rahmatullahi a gefen dama kaga ka dama ita ita ce an yamini ita ta ta farilla din to ta biyu din ana yin ta ne sai sun fuska qubalata wajhi assalamu alaikum kaga ala imamihi kenan ko ala amanihi a gaban ba an yaminihi ba wannan ta farilla ce ake damaitawa to ta uku ita ce wa an yasarihi assalamu alaikum a gefen hagunsa in kana biha ahadun in ya kasance akwai mutum guda a gefen hagun nasa to ya juyar da sallama ta uku sunnatin sunna ne in ta ha sunanu salati sunnonin sallah sun kare to alhamdulillah sai ne to kadara gwargwadon ma abinda assalamu alaikum fadin assalamu alaikum ya kawo yake afkuwa fihi a cikinsa shi zama da sallamewa daga sallah assalamu alaikum to yana nufin sallama farko ita ce assalamu alaikum ita ce assalamu minas salati sallamewa daga sallah kaga ita ce ta fita daga sallah kenan ita ce taslimatu tahlil duka sunanta ne yawwa yawwa sai ne aka dari shafi daidai to ina ne fasulun rabewa insha Allah ya jibul gusul wanka yana wajaba min salatati ashiya daga abubuwa guda uku abu uku kowane ɗaya ya faru yana wajibta wanka abu na farko aljanabati janaba tana wajibta wanka na biyu wal haidi da jinin haila in ya ɗauke yana wajibta wanka wal nifasi abu na uku shine jinin biki idan ya yanke yana wajibta wanka waɗannan abubuwa guda uku su kaɗai ne suke farlanta wa musulmi yin wanka idan sun afku duk wani abu da ya faru sai dai a ce maka sunna ko mustahabi in wankan sallar idi ne mustahabi ne wankan sallar juma'a sunna ce wankan sallar roƙon ruwa sunna ne ka gane ai amma janaba wankan janaba farilla ne wankan jinin haila farilla ne wankan jinin biki in sun yanke farilla ne fal janaba su ita ta farkon nan janaba kismani kala gida biyu ahaduhuma ɗayan su kurujul mani fitowar mani bilazzatin tare da jin daɗi mu'tadatin wanda aka saba a al'ada jin daɗin da al'ada ta dan adam in an ji shi ana iya yin mani ka gane ai shine sharaɗin fitowar mani kafin ya wajibta wanka in mani ya fito ba da sharuɗan nan guda biyu ba baya wajibta wanka in mani ya fito ba da jin daɗi ba kamar ta ɓangaren wahala ko azaba mutum ya taka wuta ya ji zafi sai ya mani to wannan kaga ba bi lazzatin ba ne ya fito ne bi mashakkatin ko mutum ya faɗo daga sama akan bishiya ko akan su ya faɗo dabas sai ya mani yana faruwa ko kunama ta harbe shi ko maciji ya sare shi saboda zafin wannan har ya yi mani wannan babu wanka sai dai ya yi tsarki ya wanke gun da ya taba kawai to haka nan jin daɗin ya fito da jin daɗi to jin daɗin ya zama mu'uta datin wanda aka saba a al'ada ta ɗan adam akwai jin daɗi da yake kawo mani amma ba na sha'awa ba wani yana sukuwa akan doki ko ya tafiya akan jaki wannan girgizar za ta sa ya ji daɗi ya yi mani to wannan ma jin daɗi ne da baya wajibta wanka kaga anan ya fito da jin daɗi amma gairu mu'tadin ba wanda aka saba to wannan duka baya wajibta wanka ko yana susar kunne sai yayin mani shi ma jin daɗi ne amma ba wanda aka saba ana yin mani ko ana mar aski daɗin aska yana din shi ido sai yayin mani wannan baya wajibta wanka fitowar mani kadai yana wajibta wanka da sharuɗa biyu na farko bi lazzatin jin daɗi jin daɗin kuma mu'tada wanda aka saba. Shi naunin cikin bacci ne mani ya fito da jin daɗin da aka saba, auya ƙazatin ko a farke ne. Bi jima'in da yin jima'i ne, au gairihi ko ba ta hanyar jima'i ba. in dai an yi shi da jin daɗin da aka saba yana wajibta wanka to alhamdulillah ni da nafa nau'i na farko saura nau'i nau'i na biyu to sai ne iziya mai isma'u bai zo ba iziya shafi ga ga guri in zama zai shigo nan ka zauna nan kan hanya ne yawwa zauna a nan shafi na nawa ne iziya shafi ashirin da uku ina za mu tashi to su tsira ta biyu kenan wa fada'iluhu mustahabban alwala jiya mun gama sunnonin alwala ko wa fada'iluhu mustahabban ta shi alwala ihda asharatan goma sha ɗaya ne al'ula mustahabbi na farko a tasmiyatu ambatan Allah ibtida'il wudu'i a cikin fara alwala bi an ya kula cewa mai yin alwala ya ce bismillah shine a tasmiya ambatan Allah amma asalin luga ta tasmiya ambato amma in a karatu ne aka ce maka ambato to ambatan Allah shine a tasmiya amma inda cewa kai basmala to ita ce take ɗaukan bismillah ala ayi halin jiyar da aka juya basmala amma ka ce tasmiya to a luga ambato kawai tasmiyatu shay'i ambatan sunan wani abu to amma a cikin wani aka ce maka a tasmiyatu to mana yace maka da an ya kula bismillah wannan mustahabi ne a farkon fara alwala wa idza nasiha fi ibtida'ihi idan mai alwala ya manta fadin bismillah a cikin farawarsa thumma tazakkaraha fi asna'ihi sannan sai ya tuna ta a cikin tsakiyar alwalan nasa a tabiha ya zo da ita ita bismillah kai ko wanke kafa yake yi sai ya tuna a ce bai bismillah a farko ba to ya ce bismillah ba wai dole sai a farko ba inda mantuwa ne الثانية مستحب نبي الدعاء بعد الفراج منه yin addu'a bayan idar da alwala bi an ya kula ya ce wa hawa rafi'un ɗarfahu yana mai ɗaga ganinsa ila sama'i zuwa sama in ya gama alwala ana so ya ɗaga ganinsa sama sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan hakika annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne sai ce allahumma ya ubangiji ij'alni min at-tawwabin ka sanya ni daga masu yawan tuba wanda kace kana kaunar su din inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin to Allah ka sanya ni daga cikin masu yawan tuba waj'alni ka sanya ni min al-mutatahhirin daga masu yin tsarki to ana so mutum ya faɗi wannan addu'a a ƙarshen alwala mustahabbi ne as-salisatu mustahabbi na uku Allah ya takallama fi wudu'ihi mutum kar ya yi alwala kar ya yi zance fi wudu'i cikin alwalar tasa yanda aka sharɗanta rashin zance a cikin sallah to kuma mustahabi ne cikin alwala kar ka yi magana sharaɗi ne a sallah mustahabi ne a alwala in kai magana alwalar ka ta inganta amma ka bar falala ta mustahabi الرابعة مستحبي نهدو qillatul ma'i kalanta ruwa bila haddin ba tare da iyakancewa ba bila haddin ko ba tare da iyaka ba ba a ce mudu kaza ko sa'i kaza ko labin mudu ko sulusu a babu iyaka ka duba yanayin jikinka da yanayin dattin da yake jikinka ka ɗebi ruwan da zai ishe ka yin alwala kar ka yi ɓallar ruwa da shi da abin da ake nema amma ba a iyakance sai adadi kaza ba kalgusili kamar wanka na janaba ko wankan haila ko wankan biki shi ma ana so a karanta ruwa ba tare da an iyakance sai mudu kaza ko sa'i kaza ba ma ikani ma amma tare da kyautata su su suwa alwudu wal gusul da alwala da wankan ka kalanta ruwa amma tare da kyautata su kar ka da an ce ana neman kalanta ruwa kuma ka ɗebi ruwan da ba zai ishe ka ba bi kasir alhamzati ana rubuta ihkami din nan da kisra alhamza ai abin nufi itqanihi ma kalkale su kaiwa matuƙa wajen kyautata wa shine itqani ka gane yayi ba Allah ce sun Allah allazi atqana shine itqani aikin Allah allazi atqana kulli shay ai allazi ahkama kulli shay wanda ya kyautata dukkan komai duk abin da Allah ya yi mai mai kyau ne Allah bai taba yin mummuna abu ba eh in ka ga yayi abu mummuna kai a ganin ka to haka shi yafi dacewa da wannan abu eh in ka ga Allah ya abu kyakkyawa to wannan kyawun shi yafi dacewa da wannan abu Allah baya ajiye abu a mahallin da ba nasa in dai Allah ne in dai aikin Allah ne in ya ajiye imani to Allah ya fi dace in ya ajiye munafurci ko fasikanci ko kafirci to anan ya fi dace in ya ajiye kyau anan kyan ya fi dacewa in ka ga ya mutum gurgu to gurgunta ce ta fi dacewa in ya ishi mai lafiya lafiya ce ta fi dacewa Allah baya abin da bayi da kyau shi yasa ce sun Allahi lazi aikin Allah ne allazi wanda atqana kullu yace kullu shay'in ya kyautata dukkan komai bai taba yin abu mara kyau ba shine ma'anar itqani eh kaiwa matuƙa wajen kyautatawa itqani da ihsani duk kusa abu ɗaya ne atqana kullu shay'in ma'ana ahkama kullu shay shi yasa a cikin sunansa akwai alhakim mai hikima gwani kenan in ka yanta wani gwani ne cikin aikinsa to yana yin abin mai kyau har ya zama ya kware har ya zama gwani a cikinsa Allah yana ba da alin suna eh mutum mai hikima ma sai a ce kai fulanun hakimu ai wani mai hikima ne wato gwani kenan to alhamdulillah sai ne amma ikan in ka mai da shi fata shi sai ce maka da kasrul hamzati in ka mai da shi bi nasbil hamza sai zama a hakamu hukunce hukunce kuma duk bakin ɗaya ne wasalin alhamdar nan shi ne kawai zai canza ma'ana in ka ce in hikamu kyautata ka ce a hakamu kuma hukunce hukunce kaga ya yi daban hukunci daban kamar alhukumu ne da alhakamu alhukumu hukunci alhakamu mai yin hukunci a bagairar layi abu ta ji hakaman kaga da ce hukuman ba shi sai ne risala Kazi na nawa? Dari biyar da tara, dari biyar da tara samuru dani ga jeron bugu. Ina za mu tashi. Wala ya juzu bai usamar, cinikin ‘ya'yan itatuwa baya halatta au haddin ko cinikin wata ƙwaya ta gero ko ta dawa ko magwace iri ce. lam yabdu salahuhu wanda kyautatuwarsa bai bayyana ba ‘ya'yan itatuwa ne a jikin bishiya dabino kore shar bai harba ya yi ruwan ɗorawa-ɗorawa ko jaja-jaja ba bai fara yin zaki-zaki bauli-bauli ba haka kawai yana baulinsa kurut a yi cinikinsa wannan haramun ko kuma gero ya yi gulmi ƙwayar ba ta yi ƙwari ba ko shinkafa ta da kai amma ƙwayar ba ta yi ƙwari ba a yi cinikinta haka wannan haramun sai dai za ka sayar wa makiyayi wanda shi dabbobi shi ciyawa ya saya ba da suna abinci ba to wannan kam ya halatta a yi cinikinta a matsayin ciyawa amma ba a matsayin abinci ko ƙwaya ba wai zuzu bai uhu sai da 'ya'yan itatuwa a jikin bishiya ko kuma ƙwaya a jikin zangarniya yana halatta idza bada salahu ba'dihi idan kyautatuwar wani bangaren sa ya bayyana wani bangare ya nuna ko ya fara alamar nuna wa inna khalatan ko da bishiyar dibino ɗaya ce min nakhilin kasiratin daga bishiyoyin dabinai masu yawa inda suka zama mutalahikai kamar da mai askari ya kawo iri ɗaya ne dama lokacin tala aka musu a kilili tala aka shayar da su tala suka yi huda tala suka yi ƴaƴa kawai dai wannan ya riga wancan fara nuna to wannan ya halatta a yi cinikin su gaba ɗaya in dai an samu ko da bishiya ɗaya ce ta nuna alamar nuna wala yajuzu bai'u ma fil anhari wal dirar bai umafil an hali cinikin cinikin abu da ke cikin koramu korama ta kogi walbiraki da fangali ko wani tafki min alhitani na kifayen da suke cikin ruwan wala ya juzu baya halatta cinikin kifi a ruwa haramu su yanzu cinikin ruwan ma ake cewa wani ya kai da ruwansa alhali kuma an kazo ba ruwan za ka ɗiba ba abin cikin ruwan ake nufi wannan haramun ne wato a kamo shi a fito da kifin a waje a gan shi ko ba kirza aka yi ba ko ba aunawa aka yi ba ko ba askeli aka sa ba a gan shi dai a ida gashi sannan a yi cinikin amma cinikin sa yana cikin ruwa haramun ne wala bai'ul jamini wala cinikin ɗan tayi fi baɗin ummi a cikin cikin jatumarsa ɗan dabba da yake cikin uwarsa bata haife shi ba haramun ne a yi cinikinsa saboda akwai garari idan ya mutu ba a cikin ya ya ciniki ko kuma aka zo aihuwarsa aka haife shi ba rai kaga wannan akwai garari a ciki wala bai'u ma fi butunin sa'ilil hayawanat wala cinikin abin da yake cikin sauran cikin dabbobi ko na irin dabba wala bai'u litaji ma tuntazun naqat ka gane yayi wala cinikin nitaji haihuwar ma abin da an naƙar saguwa tuntaji take haihuwa. Nitaji ne ba? Ma tuntajin naƙar. Wato abin da ake ce masa ma tuntajin naƙa abin da taguwa za ta aife shi nan gaba. Ita taguwar wato iri ce tana haifar manya-manyan raƙuma in saniya ce tana haifar manya-manyan bujimai ko kuma namiji ne bujimi ko raƙumi idan ya yi barbara ana aihuwar manya-manya to ba za a zo a yi ciniki a ce nawa za ka sayar mun abinda wannan taguwar nan gaba za ta haifa ba ta ma yi cikin ba wancan ba an ce fi baɗin ummihi ba da wannan cikin ma babu in namijin ne barbaran ma bai yi ba a ce nawa za a biya barbaran da zai nan gaba a samu ciki a haifa a zamanin jahiliya laraba suna yi shi ya sa mishar ya ce maka lima saha domin abin da ya inganta a hadisi annahu sallallahu alaihi wasallama naha an bai'i hablil habalati ya yi hani ga cinikin hablil habalati cikin wacce za ta yi ciki ba ta bai cikin ba nan gaba za ta yi to fassara ibn wahab ibn wahab ya fassara wannan hadisi na hablul habalati bi litabi ma tuntajul laqa shine mai risala ya kawo shi ya fassara shi da haihuwar abin da taguwa za ta haifa nan gaba ba ta ma yi cikin mabalata na ta aife shi shi ne ce wala ya kafa ma fi haza mi shiddatil garin inji na sharhi abin da yake cikin wannan sirki na tsananin garari baya koyuwa zai iya yi wa raƙumin ya kasa kafin ma ya yi cikin ita ma karsanar ko ita taguwar ta iya kasawa ko ta bukata ta samu da taso a kai da ita ma bata ma yi cikin ba to kudin mutane da aka karɓa na abin da za ta yi ciki ta aiwa ya za a yi da shi kaga akwai tsananin garari لأنه إذا امتنع بيع الجنين إن هل سيدا أبن ليك يتكي أن هنا فكيف بجنين الجنين وتيا يا كمدا تاين أن تاين suna yi in kai ka zo ka kama ciki ka ce wannan abin da yake cikin na saya sai wani yake to ni kuma na sayi cikin wacce take cikin in ta yi ciki na ta yi abin za ka fara aiki duk suna yi a jahiliya shi ne dalilul dalili eh dan cikin wanda yake ciki to aka haifi namiji ba ba ba take take yin ciki ba ko da an ce makiyayan raƙuma suna ganewa akwai alamomi da suke ganewa ko wajen fitsarin taguwa ne ko ne ɗinsu suna iya bambanta cikin mace da namiji su makiyayan raƙuma an ce suna ganewa musamman a su laraba eh oh ba ma sai to ka gani an ce suna gane wannan to idan aka gane a alamomin da suke ganewa cewa wannan abin da suke cikin mace ce in wani yace ya kama to wani kuma yace shi kuma a mara cinikin ita ta cikin abin da za ta haifa nan gaba to wannan shari'a ta haramta wannan da suna yi a jahiliya wala bai ma fi zuhurin ibdi haka nan ba a ciniki abin da yake laftun raƙumi baka san me a kai ba kawai laƙuni ya yi lafi an zo da shi ka ce ka yi ciniki abin da yake cikin lafinsa wannan haramun ne wala bai ul'adiki haka nan baya halatta a yi cinikin gujajjen bawa bawon wani ne ya gudu bai halatta ya sayar ba ba bai halatta kai ma ka saya ba a kamo shi ko ya dawo gashi sannan a yi cinikinsa wal ba'iri sharidi da raƙumi da ya zautu ya shiga daji aka rasa inda yake to da halatta ka ce ni ka sayar min shi zan je in nemo shi ba kasan yana yana yana tafiya ya ta yawo a jeji shi kadai kaga masu raƙumi suna ta nema su je waccan riga ko wancan ƙauye da Allah ba ga raƙumi ne kamar kaza an ce yayiyo nan eh akwai wani makiyayin raƙuma sallah ana hawa mashin can shekara goma kafin mahala ya ce dogon kasiyan nan guda uku ya kashe wajen neman rabu guda uku to irin wannan da ya halatta a yi cinikinsa ba ka san yawanci ana samu ta akasari wani lokaci shi da kansa ma zai dawo to irin wannan da ya halatta a yi cinikinsa wai akan in ya dawo za ka mallake shi ko kuma za ka je ka nemo shi to alhamdulillah wani an bai da kilabi sai ne yau hashiyatul adam to su makiyaye suna da wadata shafi na nawa ne shafi na ɗari da saba'in da tara to ina ba mu tashi hashiyatul adam wa min sunnatul wudu'i to an mun kwaba baya kaɗan mala ya ce maka wallan ma kana fi ƙaurihi yayin da ya kasance cikin faɗin mai risala a baya da ce maka fala budda da ya ce maka a fala budda min gasil ya daihi ƙabla dukulihi ma fil ina'i to wannan ƙauli nasa na fala budda akwai ihamul faradiyya zaton wanke hannun nan kafin a shigar da su cikin ƙwarya za a zaci cewa farilla ne to da fahu sai ya tunkuɗe maka wannan wahani da tunani tunanin wanke hannu wuyan hannu a farko alwala farilla ne sai ya tunkuɗe maka wannan tunani bi kauli da faɗin sa da yace wa min sunnatul wudu'i yana daga sunnonin alwala alal mashhuri a bisa kauli mashhuri gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu an ilar ko aini zuwa wuyan hannu guda biyu kabla dukuli ba kafin shigar su su hannayen fil ina cikin kwaliya an kace dukuli shiga akwai da ake kawo kabla idkali jima kafin shigar da su idkali shigarwa dukulu kuma shiga ba mun san dukulu lokaci ba me muke fasara shigar lokaci ai ba shigarwar lokaci ko ba shigar da lokaci ba to amma nan ya kaddara hannayen ba su suke zuwa su shiga kwaliyar ba su ɗebo ruwan amma kuma a hakika mai hannun ne yake shigar da hannun a cikin kwaliyar yawa to in ka duba aikin yana zuwa daga mai hannun ne sai ka ce kabla idi kalihi ma fil ina in ka duba zahirin abin da hannun yake aikatawa kamar aikin nasa ne to sai ka ce kabla dukuli ma kafin shigar su su hannayen fil ina a cikin kwaliya au fi narin ko kuma a cikin korama wal mazmadatu daga cikin sunonin alwala akwai kurkurar baki mazmazatu ana karanta ta guda daini da rabi guda biyu mazmazatu ba masmasatu ba ba mazmasatu ba ba masmazatu ba dukkan su guda daini da rabi guda biyu gaira menene gaira mashalatai ni kuma wasu waɗanda suke hada a guri ɗaya tsakaninsu akwai ne nimun da ya raba tsakaninsu mazmaba wahiyar kabkabatul ma'i shi da kurkurewar ruwa a baki filfan ne cikin baki ne zai ba ya ce maka wasu mai yuka biki duhu can kaga idkalul ma'i yake maka abin da ake sai masa almabu mabazu in ji mai iziya idkalul ma'i filfani shigar da ruwa cikin baki yake sun mai yuka biki duhu shi da kabkabatul ma'i shi hausa suka sata kabkaba suka ce kurkura ko kabkabatul ma'i filfani cikin baki wa majjuhu da tofar da shi ba da haɗewa ba in ka zuba ruwa ka kurkure sai ka zuba falawubta la'ahu da mutumin da yake alwala ya kurkuren baki ya haɗiye ruwan falau ibtalahu da zai haɗiye ruwan kurkuren bakin alwala lam yakun atiyan bi sunna bai kasance ya zo da sunna ba sunna dai zubarwa ake kuma kazanta ne ma ka kurkure bakinka da datti kuma ka kuma ka haɗiye in dai a laula ne wannan bai aikata sunnar da ake nema ta kurkurar baki ba yanda ka san shaƙa ruwa an an shaƙa facewa ake ba a barin sa a hancin to haka nan kurkurar baki an kurkura zubarwa ake sannan sai ce maka me shi ma akwai wawu al'adabi inda sai ce wal mazmazatu sai ka ce wal istinshaqu eh dole a samu wawu al'adabi da kuma kurkurar baki wa huwa abin da ake al-istinshaqu ba da kuma shaƙa ruwa a hanci sunna ne ga mai alwala wa huwa shine idkalul ma'i shigar da ruwa fil khayashi cikin kofofin hanci amma bin nafasi da numfashi ba durawa shi ba ba kamar na kurkulan baki ɗebowa za ka aika zuba to shi wannan ne za ka kawo shi kofar hancin ne sai hancin ya shaƙa bin nafasi da numfashi وفي بعض النسخة التشاش النسخة ترسالة يتي والاستنكار يا كاوس الاستنشاق والاستنكار وسيأتي تفسير فسرا استنكار زي زو أقبا شين فاتي وشيما سنان ومسول أذنين دا شافر كنوا وقدابيو ظاهرهما باينسو وباطنهما دا شكنسو كل واحد كون كن يتايا ko ko kullu wahidin kowane ɗaya min hadhihi salasa daga wannan ayyuka guda uku yana nufin al-madmadatu wal istinshaqu wa masulu uznaini idan ka dauki wannan nuska ta risala da take hannu in kuma ka dauki wata ba'd nuski da ya kawo to kullu wahidin min hadhihi al-arba'a kenan domin akwai al-madmadatu akwai al-istinshaqu akwai al-istinharu akwai masulu uznaini in a wannan nuska ce da malam ya kawo yake to kowane ɗaya min hazihin arba'a sunnatun sunna ce mustaqilla mai sakandamta sunna ce mai zaman kanta eh shi yasa ake son aikata kowace ita kadai ba tare da an yi jam'inta da ƴar uwarta ba wa baqihi sauran ayyukan da malam bai faɗa ba ai baqil wudu'i sauran abin da ya rage na ayyukan alwala da bai faɗa ba faridatun farilla ne sunnonin ya kawo wanda babu a cikin alkur'ani ya ce maka sauran farilla ne to me sauran ya gaya maka dai gasulul yadaini qabla dukuli ma fil ila ya gaya maka almazmadatu wal istinshaq wal istinfaru wa masul uzlaini to sauran suwaye sauran akwai wanke fuska fabsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wadannan faridatun farilla ne wa ma qalahu huna abinda malam ya faɗa anan muwafiqun li qawlihi ya dace ga fadin sa da ya faɗi fi babu jumali a can karshen alwala a can karshen littafin cikin babu babu jumalin min al-fara'idi was sunani war raka'ibi da zuwa karshe dai abin da yake a ƙarshe aludu'u li salati farilatun in ka je can babu jumali shine babu na ƙarshe a littafin zai kawo maka jumla kamar talkisi ko summarize na abin da ya kawo a littafin gaba daya aludu'u li salati farila farko ke ne ta yin alwala domin yin sallah farilla ne illal madmadatu sai ta illal madmadatu wal istinshaqu wa madhul uzunain minhu na alwalal yace fa inna zalika sunnatun wannan kan sunna ne ina fata an gane wastashkala ma huna to abin da yake nan fa ya rikitar saboda sunnoni kawai ya kawo yace maka sauran farilla ne to ga mutumin da bai saba zuwa makaranta ba ka gaya masa wannan kafa da abubuwa ya ji ka ce masa dukkan su sunna ne sauran kuma farilla ne to ana zai samu sauran ai kaga akwai rikitarwa bi anna min al baqi abin da zai ƙara rikitarwa kuma cewa daga cikin abin da ya rage ma huwa sunnatu akwai abin da shi ma sunna ne bai faɗa ba akwai iskali ya ce mai karar da mace rafi kamar juyo da safar kai ai shi ma sunna ne tunda qur'ani cewa yayi wamsahu bi ru'usikum to shafar farko daga goshi zuwa ki ai take farilla akwai dawo da shafar kai shi ma sunna ne ai kuma malam bai faɗa ba kuma ya ce duk sauran abin da ya rage farilla ne ai kaga akwai iskali wata jididul mai akwai magana sabunta ruwa lil uzzain domin shafar kunnuwa shi ma sunna ne bayan ka shafi kai ka sake taɓa ruwa domin shafar kunne shi ma sunna ne kuma malam bai faɗa ba kuma ya ce duk abin da ya rage farilla ne wa tartibu akwai jeran tafarillai ko akwai at-tartibu bainal fara'idi shi ma sunna ne kuma malam bai kawo ba ya zai ya zai takure waɗancan sunnoni ya cire sunna uku kuma ya ce duk abin da ya rage farilla ne bayan su ma suna cikin abin da ya rage bai kawo ba wannan ha kuma sannan daga cikin abin da ya rage ma huwa mustahabu akwai abin da yake mustahabi ne ma amma yake maka wa baki faridatu kama menene a'a kama sanunajjihu alai a samu mana ba a gaban nun gudan nan guda biyu kama sanunajjihu alaihi kamar yadda za mu yi faɗakarwa a kansa insha Allah ta'ala yawwa kai dai ba za ka sai sunan nuhu ba so ba za ka sai kamar sunan nuhu alai ba kamar sununajjihu alaihi tunda akwai yalwa tsakanin sinun da nunguda ta farko ka ƙara yin sabon dungu ka sa nunguda in yi so dungun ƙarshe daga shi sai hakuri sai ka ɗiga baɗin zai fi sauƙin gyaran ina kai su kama sa nuna bihu alai yawa kamar yadda za mu yi faɗakarwa akan mustahabbin da malam ya dunkule bai kawo ba ai alwala tana ɗauke da abu uku ne farilla da sunna da mustahabbi ko to ya kawo sunnoni kadai su ma guda uku ba su zo ba kuma yace duk sauran farilla ne bayan akwai mustahabi da ka ko guda ɗaya ba to ba da yace za mu faɗakar akan wannan in mun je gaba insha Allah to alhamdulillah sai ne askar shafi na nawa Thank you. shafi na nawa ɗari hudu to muna cikin fasulun walwala liman a taƙa to ina za mu tashi to wawala usta'ibati jibintakar bayin gumaka da musulunci ya ɓata bautar ina fata an gane da wanda aka ambata tare da su Allah ba ya gaya wani ba ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamu da bahira da wala sa'ibatin da sa'iba ko da wasila da hamu eh dabbobi ne da bayi da ake hadiyya su ga gumaka na ƙuraishawa a zamanin jahiliya. Amma kowanne yana da ta'arifinsa a wajen idan aka ce wannan sa'iba ce misali, to an ƴantawa gunkin lata ko kuzza ko manata ko wani gunkin da mutum yake bautawa saboda haka dabba ce mallakar gunki akwai wacce ba a hawa bayanta daga cikin dabbobin nan guda hudu ba a dora mata kaya amma za a sha nonanta eh kuma ba za a soke ta ba sai dai in kasawa ta yi akwai wanda ko mutuwa za ta yi ba za a taba ba sai dai in ta mutu a ci nama akwai wanda ko ta mutu cin naman ta haramun ne abin iri-iri ne daki daki su sun san kayan kowace da sunanta daga an ce wannan sa'iba ce to su sun san abin da ya haramta a cikin ina fata an gane kamar da Allah ya kawo su daki daki da bayanan su filla filla da irin yadda suke haramtawa a cikin suratul an'am Allah ya kawo to irin idan bawa ne ba dabba ba shi ma aka kawo shi aka bada hadiyarsa ga gunki to wannan bawan ba za ka sa shi aikin bauta ba illa bawan gunki ne bawan abun bautar su ne ka gane ai ba za ka dora masa kaya ba ba za ka aike shi ba wata hidima da zai ma sai dai hadiyar da ake kawowa na kuɗaɗe to shi kuma da wannan yake ci yake sha shine mai kula da gidan gunki da sharewa da sa turaren ƙanshi da wane ne hidimarsa kawai gunki yake yi wa an sallama wa gunki shi to da musulunci ya zo sai ya haramta wannan tunda bautar gunki ma haramun ce an hana to yanzu asalin su waɗannan bayi ne yanzu kuma an ɓata bautar gunki to su yanzu ya za a yi da su za su koma mallakar wanda ya kawo su ne ko za su zama intattu to yanzu shine za a gaya maka matsayinsu matsayinsu dai kawai sun yantu ka gane yayi wannan bautar babu hidimta wa gunki babu kuma ba za su koma mallakar wanda ya bada su ba tunda ya riga ya bayar to yanzu tunda sun yansu asalin su bayi ne to yaya maganar wala'i shine yanzu ake gaya ma wala'i na irin wannan bayi na sa'iba tunda an bata bautar gunki sun zama yantattu wal mambuzi da kuma wala'i na dan tsuntuwa almambuzi abin jefarwa asali daga annabuzu jifa fa nabazu nahu bil ara'i ko yawa jifa shine annabuzu mambuzi ismu maful abin jefarwa shine dan tsuntuwa ba da Hausa eh dani aka same shi an jefar da shi jariri a cikin tsumman goyo aka dauke shi aka kai shi gidan marayu ko kuma wani daga cikin al'ummar musulmi ya dauka ya rene shi to tunda ya taso shi dai ba za a ce masa bawa ba tunda ba bai wakace ta haifa ma shi ba shi kuma ba za a ce dan wani ba dan ba a san uwarsa ba ma ballata na ubansa to wala'i na wannan da da aka tsinta wal mu'taqi da wanda aka yanta shi cikin zakka cikin zakka ina ina ba ta an gani limana a kudin zakka ne aka bashi yana matsayin musulmi bawa da aka karya wa fansa ya karbi kudin zakka ya je ya biya ya sami yanci shine da Allah ce wa fi riqabi a cikin inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fi riqabi ana bada zakka kudin zakka cikin yanta wuyaye na bayi to irin wannan bawan da aka yanta shi da kuɗin zakka to wala'insa dukka waɗannan nau'ikun lil musulmin na dukkan musulmi wanda aka yanta shi da kuɗin zakkarsa ba zai sai ai da kuɗi na aka yanta shi ba ai ba sayan sa kai ba da kuɗin Allah na zakka aka yanta shi saboda haka dukkan musulmi ne suke jibintakar wannan ba kai kadai ba sannan shi wancan sa'iba da aka bata bautar gunki ya yantu shi ma wala'in sa musulmi ne na dukkan musulmi tunda a ƙasar musulmi yake shi ma dan tsintu wannan tsintakarsa ba kai da ka tsince shi ba na dukkan musulmi ne wa yarji'u wala'ul kafir yuslimu tsintakar kafiri da ya musulunta musulmi yana komawa li maulahu ga ubangijin da ya yanta shi ka gane ai wanda ya yan tashin kuma ko da ba musulmi ba ne yi a tun da dai yanzu ai ya sami yanci ai wala wani abu ne mai sauki bai kai karfin bauta ba ba ka da iko da za ka takula masa ko ka tilasta masa yi abin da bai ga dama ba mallakar bawa ne a ƙasar musulunci aka haramta kafiri ya mallaki bawa musulmi ko an talar da wannan ko da musulmi ne ubangijin bawan ya kafirce to za a raba shi da wannan bawan ta hanyar biyansa kudin bawan ya bar wa musulunci a kudin baitul mali kal mukatabi kamar abin kalyawa fansa ya atiku da ya intu ka gane ai summa yu'taqu sannan aka yanta shi bi ada'in da bayar da wannan kudin fansar bi ada'in ne ba bi ida'i ba kamar hamzar a ƙasar alif yayi yawwa a sama ne ba shine daidai bi ada'in bayarwa an karya masa fansa wanda in ya gama biya zai yantu sannan sai aka yanta shi bi ada'in a dalilin ba da wannan kudin fansar to shi ma duk da cewa biya ya fa ba kyauta aka yanta shi ba amma wala'insa zai koma wa wanda ya karya masa fansan tunda ai shi ya bada damar yantuwar da bai ga dama ba ai ba zai yan ba zai karya masa fansa ba bi kilafin zinni ka ji da sabanin arnan alkawari ya atiku musulman da ya yanta musulmi wannan ba zai zama maulansa ba zinni ne arnan alkawari yantacce kuma yana da bawa musulmi sai kuma ya yanta musulmin to ba zai zama maulansa ba thumma yuslimu sannan shi ma daga baya zulmi ya zo ya musulunta ai sun riga sun rabu tun kana kafirci inda ka musulunta ne sai ka yanta shi yana musulmi to maulanka ne amma duk da kai jinkirin musulunci yancin ya riga musulunta taka to ba zai zama maulanka ba ai ta riga ta yanki to ba hanyar da za su zo kuma ta sake kulluwa wal abdi ko naka wal abdi ko wal abdu wal abdi ko to bi kilafil abdi kenan ya zama wawul adafi da sabanin bawa ya atiku da ya yantu ka gane ai a ya atiku da ya yanta bawa thumma yu'taqu sannan aka yanta shi to shi wannan zai jawo maulancin in dai musulmi ne wancan kafircin ne ya yanke shi yasa da ya musulunta ma ba zai kullu ba shi ko wannan shi musulmi ne ya yanta bawa sannan kuma aka yanta shi to wannan wala'in zai zo ya joni da shi kuma da shi da wancan duk su je faɗi da wanda ya yanta shi ina fata an gane domin koma farkon shafin da muka ce kal mukatab kamar bawa ne mukatabi bai gama biya ba yayi karambani ya atiku ya yanta bawa ba ya yantu ba mukatab ne ya atiku ya yanta bawa sun mai utaku sannan daga baya aka yanta shi bi ada'in a dalilin biyan wannan fansan to shi kenan da shi da wanda ya yan tare duk maulolin wanda ya karya mara fansa yawwa wal muwalatu a jibintaka wacce ta saba wa wannan hanyoyi da muka kawo ba ilatun ɓatacciya ce wala jurul wala a ba mai jawo jibintakar bawa ba kai ka yanta ba kuma ya zama abin da ya ‘yanta ɗin ya zama maulanka, ba mai iya jawo maka wannan wala'i illa abun sai uba. Ubanka ne ya mutu, kafin ya mutu ya ‘yanta bawa maulansa ne to ya jawo maulanci nan yanzu ya zama maulanka. In kai da wani ne maulanku, ko ku nawa ne ‘ya'ya maza duka naku ne. Aujaddun ko kuma kaka, kakanka ne ya ‘yanta bawa. kuma ubanka ya riga uban kakan mutuwa to da kakan ya mutu ya bar wannan wala'i kai ma za ka gaji wannan wala'i na kakanka ya ce ka mutikin ko kamar mutumin da ya yanta bawa waladuhu abdun alhali kuma ɗansa bawa ne ina fata an gane ya yanta bawa shi kuma ɗansa yana bauta akwai baiwar wani da ya aura ya haihu da ita ta tafi da ɗan gidan ubangijinta da ita da abu da ta haifa duk bayan ubangijinta to da ya yanta wannan bawan fawala'u auladihi jibintakar ‘ya'yan wannan bawan limu'tiki azihi ga wanda ya ‘yanta ubansa ina fata an gani shi da ya ‘yanta bawa ɗansa kuma yana bauta to wannan ɗan da ubangijinsa ya ‘yanta shi to duk abin da ya jawo na wala'i to zai zo ga wanda ya ‘yanta uban nan nasa idan uban bawa ne bai za a taɗa idan shi ma ya ‘yantu jarrahu ya jawo wannan maulancin ila mawalihi zuwa ga iyayen gidansa barolinsa wato iyayen kijinsa kal'abdi kamar bawa ne ya tazawwaju a tiƙatin da ya auri ‘yantacciya kaga duk abin da ta aifa duk abin da ya aifa da wannan matar ‘yantacce ne tunda ita matar ‘yantacciya ce shi ne bawa duk abin da ta aifa ‘yantacce ne amma shi yanzu ba yi da ɗa tunda shi bawa ne to fawala'u auladiha jibintakar ‘ya'yayenta limawaliha game ga iyayen gijinta ne karka manta a ciƙatar aka ce ‘yantacciya ba hurratar kasa bambam akwai hurra yawa akwai a akwai hurra aka ce hurra ‘yantacciyar da ban taɓa yin bauta ba aka ce a tiƙa da baiwa ce aka ‘yanta ta to kaga tun da ita ‘yantacciya ce an da ta yi bauta aka ‘yanta ta to tana da mauloli kenan eh to ɗan da ta aifa shi ma maulan iyayen gijinta ne shi ya sa fawala'u a wuladiya ce mutakar ‘ya'yan tun da shi wancan ‘yantacciya ya aura ko kuma yana bawa shi ko bawa bayi da gwamnati shi kansa bai yantu ba balantana ya samu maula to jibintakar ƴaƴanta da za ta haifa tun da yantattu ne lima waliya yana komawa ga iyayen gidinta ba ga iyayen gidin uban ƴaƴan ba uban ƴaƴan ai bawa ne inda yantacce ne to ƴaƴansa da ya haifa da yantacciya wanda ta taɓa yin bauta to zai jawo su zuwa ga mawalinsa shi to amma tun da shi bawa ne ita kuma an ta samu yanci to ƴaƴan da ta haifa duka mauloli ne limawaliha to amma fa fa idza ataka abuhu eh idan ubansu ya yantu to jarrahu ya jawo maulati nan limawalihi ga maulolin sa shi kuma da malaji yanci ne yasa maulolin iyaye wato maulolin ta suka jawo tunda ya'yan su to ya kwato maulancin ya dawo da shi wajen iyayen gije ba tunda ƴaƴansa ne alhamdulillah amen sai mu muka sai a ƙarabul masali shafi na nawa sai na za mu tashi نعم muna cikin sunan da ƙari'in nan? nudiba ne? so muka ce ne? to shi kenan eh na gani na gani wa illa kuriha ko to wajaza nafulun da aka ce mun koma baya kadan illa fil abadu bayan wuturi ya halatta illan yanuhi qabla shuru'i fi ko da bai niyyarsa kafin haduwa cikin wuturin ba wa illa ko idan kuwa ba haka ba ya san cewa zai yi nafila bayan wuturin to kuriya an karanta yin wata nafila bayan wuturi ka wasu lihi kamar sadar da wuturin bihi da wannan nafilar bila fasilin ba tare da wani mai rarrabewa na lokaci ba adi na al'ada wata akiruhu haka nan an karanta jinkirta wutiri ko liddaruri har zuwa lokacin larurinsa na hudowar alfijir ya gaya maka ai ƙarshen lokacinsa bila uzurin ba tare da wani uzuri da ya sa shi jinkirta wannan wuturin zuwa dab da hudowar alfijir ba wa kalamun ba da subihin ko haka na an karanta yin zance bayan sallar asuba in ba zikirin Allah ba la fajirin ba wai bayan rakatanin fajiri ba ko bayan hudowar alfijir wannan babu karanta amma kai sallar asuba to karka zauna surutu ka yi zikirin Allah har zuwa gwargwadon hudowar rana wa baj'atun haka nan ko an karanta kwanciya ba da fajirin bayan hudowar alfijir saboda kar bacci ya kwace ka ka rasa sallar asuba wa jam'un kasirun li da kuma taron mutane mai yawa domin yin sallar nafila kadai nafila din an so kowa ya kayansa a ɗakinsa ko a inda yake to amma in jam'in ba mai yawa bane kamar kai da matarka ne da ko da matanka da ƴaƴanka cikin gida ku tashi cikin dare saboda an ka bar su kowa yayi akwai masu kasala ba wanda yake da ƙarfin niyya irin taka ba laifi in ba masu yawa ba ne ka tara su a cikin gida cikin dare ku yi lafiya wannan ba ne amma in jama'a da yawa an karhanta eh yawwa wannan makaruhi ne kowa ya yi tasa yaki ko da cikin masallacin ne au bi makanin ko kuma a wani guri mushtahirin wanda yake shahararre ya shahara wajen taruwar mutane kamar masallacin ke ko wata majalisa da mutane suna taruwa in mutane zo tare da wannan kuma wata sallah ake magarba ce ba yi garba ko kuma isha ce ta yi kaga zai sa a tuhumi mutane da wani sabuwar akida ko wani abu da wa illa idan ba wannan tsoro na yawan jama'a ko kuma guri wanda yake ne wato wanda ya shahara fala babu karhanci dan kun jam'in nafila wa illam yattafi alwaqtu idan lokaci bai yi yalwa ba lokacin da ka farka daga bacci a makare illa li raka'atai ne sai gwargwadon raka'a biyu kadai ya rage rana ta hudu kai kuma baka yi shafa'i da wuturi ba baka yi raka'ata min fajr ba asbar ma baka yi baga shi rana za ta hudu gwargwadon raka'a biyu kadai ya rage hudowar rana to tarakal wutura ya bar wuturin da aka ce ya fi kowace karfi a cikin sunna ba batun shafa'i ake ba ba raka'atan fajr da wuturin ma ya bar shi ya yi ƙoƙarin kawo rakatai na ɗin nan na asuba don kar ta zama ƙara'i ladi salatin ba amma ba wai gwargwadon raka uku ya rage hudowar rana ba in za a iya yin raka uku to zai yi wuturi ƙwaya ɗaya sai ya kawo rakawoyin asuba guda biyu kaga uku ta samu kafin hudowar rana wani kamfin idan kuma gwargwadon raka'a biyar ne zai iya yi kafin rana ta hudu ana nufin ya makara ya je ya yi tsarki ya zo ya yi alwala ya tsaya gudun yin sallah sai duba raka a gwargwadon raka nawa ya rage rana ta hudu in ɗaya in biyu ne ko ɗaya to ya baro asuba kayan in ya kai uku ya kawo wutiri sannan ya yi asuba raka a biyu wani kamsa in ya kai gwargwadon raka a biyar kafin hudowar rana to za da shafa ya ƙara shafa'i biyu akan wancan ukun na wutiri da asuba ya fara yin shafa'i raka a biyu sannan ya yi wutiri uku kenan sannan ya kawo biyun asuba kaga biyar kenan malan yuqaddimu matakar bai gabatar da shafa'i da wuturin ba a farkon dare wani sabi in kuma gwargwadon raka'a bakwai ne ya rage rana ta hudo to za da alfajira ya ƙara rakata da alfajiri kaga sun zama bakwai rakata da alfajiri biyu shafa'i biyu kaga hudu kenan wato shafa'i biyu kai wutiri ɗaya uku sai rakata da alfajiri biyu kaga biyar sai asuba biyu kaga bakwai kenan alhamdulillah sai ne a yanzu to faduwa dai tana kaiwa shida ko eh a yanzu shida da minti shida a faduwarta kuma kasan lokacin yana canjawa a hudowarta kuma shi ma yana kaiwa shida da mintuna yau alfijir ya hudo biyar da ashirin da biyar شروق لا لا تهودو شدة دا أربعين دا شدة دا أربعين دا لانا ذات فادي شدة دا منتي شدة كما دا نجا ما دا صلى إشاء كما بقوي دا منتي قوما شاء بقوي لأثر كما أكو دا منتي أربعين مكتار انت زي شدة سيمين suna za su kamar yi mara ne yanzu halin da ake sai mene ne amma wannan ba lokacin mu ne na nan gashi eh kawai gurare kuma ka san kowanne yana tattanja ina za mu tashi tamarini na biyu to muna mu shafi hamsin da tara ne tamlilin na biyu shafi hamsin da tara a namu na haul wabe da'aman utal munasibar shi ne fil makanin khali yawa ka sanya mal'uti ba na'ati ba na baya je mun karasa na'atan munasibar na'ati za ka sa wannan kuma da'aman utal ka sanya mal'uti abin siffantawan sunan farko kenan kafin na biyu na na'atin ya biyo baya to ka sanya suna man'uti munasiban mai dacewa fil makamin khali a cikin guri mawofanci washkul akirahu kuma kai wasalin karshen jumla ta farko yace maka yuhibbun nasu sai ka ce ar-rajul al-adila eh ar-rajul zaka masa fata saboda maf'uli ne ga yuhibbu fi'ili ga annasu fa'ili to ar-rajul shine maf'ulun bihi mansubu kuma shine man'uti na'atinsa shine al'adila ar-rajula al'adil mutane suna son mutum ne adalci ko da bai taba ma adalcin ba in dai ka ji labarin yin mutumin kirki ne na yin adalci to za ka ji kawai ɗabi'a ce ta adam kana ƙaunar kamar da duk wani azalimi mutane ba sa son shi na biyu ya ce filbustani ka gane ai a cikin wannan gona akwai zaharatun fure ko fulawa mufattahatun mai buduwa budaddiya mufattaha amma ismu maqula ne a bar budewan baki eh to zahara ana ita ce za ta dace ita ce kafin ta nuna bakin ta a tsuke in ta nuna sai bakin ya budu ba to zaharatun shine man'uti mufattahatun shine na'ati na biyu shine alkasiru ko shine na'atin inda ya maka dugo shine al'aklu alkasiru ci da yawa ya zurul ma'idata yana cutar da uwar hanji in kana cin abinci fauka shi bai fiye da ƙoshin da kake kana tusa ko ka ƙoshi to zai cutar da uwar hanji to wannan al'akal shine mal'uti jumla ismiya kenan al-kasiru shine na'atu tamilu shajaratu bishiya tana dauke da fakihatan dan itaciya na bidatan nunanniya to fakiha anai ta za ta fi dacewa lidawusi sai ka ce sha'arun jamilu ko rishun jamilu ɗawisu yana da gashi mai kyau launi-launi yana ƙyalli to sha'arun ko rishu da shine ya fi dacewa rishu gashin fuka jiki eh ha ha to dawo sun naka ne ba sada kuka yi ma dawo su ne a sani ku kuke cewa dawo su wawun din na biyu kuka bai da shi ya dawo su kuma kuka ce dawo su bale bale ne suke cewa su ma fulani ba to duk dai larabci ne sai ne mun samu biyar saura biyar to ina ne alaibi ba shafi da hamsin da biyar muna cikin damiri a a ai mun je da shi da alaibi muhammadu ai a cikin damiri nake jiya mun yi ka'ida ba ko ba mun yi ka'ida ba mun yi ka'ida jiya tamrinatu za mu tashi shafi na ɗari da hamsin da shida tamrinatu tamrinun jarabawa na farko istakhrajid dama'ir ka fitar mana da damirai allati ta'rifuha wacce ka santa fil jumal al-atiya cikin jumloli masu zuwa a cikin waɗannan jumloli guda hudu menene damiri tunda dai a baya mun yi damiri anta ta'muru kai ne kake bada umarni wa nahnu nuti'u mu kuma mu ne muke yin da'a anta ta'muru wa nahnu nuti'u kai kake umarni mu kuma muke yin da'a to a cikin wannan jumla menene damiri to kafin shi akwai anta ai eh mana anta shi ma damiri ne na mufradi mukaddadi eh na hannu damiri ne na mutakallimun masu yin zance mu sannan da yake ashamsu wal qamaru rana da wata humal masdarul akbar liddiya su ne magangara mafi girma liddiya ga haske inda rana ne rana ce dalilin ganin haske idan da daddare ne wata ya kullo shi ne dalilin ganin haske to a nan menene damiri shi ne huma eh shi kaɗai ne damiri huma damirin a shamsu wal kamaru humal masdarul akbaru liddiya kaga tasniya kenan na ga'ibai na uku shine azzar'u ko a'a azzurra'u wasunna'u azzurra'u manoma wasun na'u da ma'aikata kum asasu sarwa su ne tushen wadata in ba a noma kaga ba za a ci abinci ba in ba a ci abinci ba aiki zai yiwu kuma aka yi noma aka kwanta ba a je an yi sana'a ba kaga shi ba ba za a samu arziki ba ya manta da sa mace aya ba eh to to wai san eh fa tunda mutanen ni suna ne ba su kan manoma ne da ma'aikatan kamfanoni to humɗin shine damiri anan eh damirin jam'in mazaje wanda suke gaibai in mata ne sai a ce hunna inda sunayen azzura wasu na mataye ne to sai a ce hunna asasu sarwa amma da yake sunan mazaje sai aka ce hum sunan mazaje ne wanda ba da su ake magana ba ba sa nan labarin su ake bayar na hudu ya ce antum rijalul gadi ku ne mazajen gobe ba ana cewa yara manyan gobe ba to wata gina da yara ƙanana yake antum rijalul gadi ku ne mazajen gobe in kun girma kenan to antum anan shine gamiri na mukaɗabai maza kuma masu yawa in mata ne mukarrabe sai ce an tunna ka gane ai ba za a ce an tun ba an tun yana nuna maza ne in mata ne sai a ce an tunna alhamdulillah amin da alimul mutali sabi na nawa ashirin da nawa to ina ina za mu tashi ta'alimi wannan karatun mu al'adantu al-imamu to mu na mu shafi na 42 ne da ta biyu daga ƙasa wa zakara shaykhul adallu الإمام الأستاذ ربيع آه، ربيع الدين النيسابوري رحمه الله الشيخ الأجل دكتور مالمي مدوكشي الإمام شوغبا الأستاذ مالمي ربيع الدين يردجن الدين النيسابوري إمام النيسابوري mutumin garin Naishabur na kasar Farisa rahimahullahu wa zakara ya ambaci labari في كتاب مكارم الأخلاق أشكل لتام ظلام مكارم الأخلاق أن ذو القرنين شوى سيدنا ذو القرنين ما أبوتون قهونا بدابيو لأن شين أسلي أتكندر الروم ملك فارس والروم الوقت شي تلا يعمل شي دنيا من يندولون الدنيا ما شين سلسل lokacin ba sarki a rum sai shi ba sarki a farisa sai shi inda shi ya mallaki duniya shi ne askandar tura suna ce masa alexander ko alexandara ne ko babban birnin askandar na misira birni mafi girma na biyu sunansa aka sa maliku farisa wa rum ka gane shi zulkarnaini wasala ila mashriqi wal maghribi mulkin sa ya sadu da mahudalan da mafadarta duk yana cikin mutum hudu a'a naji dai muna bin ta'arifin sa ne musawwaye zulqarnaini wali wali za su miya zulqarnaini wasu daga cikin malaman tarihi suka ce dalilin da yasa aka ambace shi a qur'ani zulqarnaini ma abocin qaho guda biyu alqarun din ai qaho ne to saboda ya mallaki ya ga ƙahon bangon duniya na gabar ya ga ƙahon bangon duniya na yamma shi yasa ake kai masa zulkar ne au eh shi ba wannan yana ciki faduduwa ne da dama akan me dalilin da aka ce masa zulkar ne wannan dalili na farko kenan saboda wasal ilal mashriq wal maghrib qauli na biyu au koko li annahu tsafa qarnai duniya ya kewaye ƙahobi na duniya sharƙiya wa garbiya duk da yana da alaƙa da gabar da yamma wakila aka ce a in ƙaraba fi ayyamihi in ƙaraba fi ayyamihi ƙarnani minan nasi ƙarni guda biyu na mutane in ƙaraba ya ƙare fi ayyamihi a zamanin ya lizki karni na shekaru kenan kairul quruni karni ya riski karshen karni da kuma sabon karni sai ya zama zul karnin ma'abocin zamanin nika biyu a kauli na uku kenan wakila kauli na hudu aka ce dalilin da aka ce masa zul karnani kaya lahu karnaniya da kaho guda biyu a kansa ai abin nufi kahon ba na irin na dabba ba mai kashi da kofato a'a da firata ni a tsolan kitso guda biyu yake yi irin na halagan ba ya kitse wannan gefen ya kitse wannan gefen sai zama kamar kaho guda shi yasa suka ce masa zulkar ne wannan fa a kauli na hudu kenan wakila aka ce kana litajihi karnani a'a crown din tijan na mulkinsa hular mulkinsa da yake sawa ita ce aka mata kaho guda biyu a cikin hularsa kwalkwalinsa taji din kande na sarauta sai aka masa alamar kaho guda biyu a jiki to wa ya dalilu an ya kuna lukiba bi zalika kuma yana iya ɗaukuwa an masa laƙabi da wannan suna na zulƙarnaini bi shaja'ati saboda sadaukantar kama yi ƙalu kamar yadda ake cewa alkabushu shuja'ul ana cewa rago sadauki ne faka annahu yantahu a ƙarani kamar yana suka da ƙahoninsa to duk dai Allahu alamu dai Allah ya gaya mana zulƙarreni kawai bai gaya mana ga dalilin da yasa aka masa wannan laƙabi ba amma dai ittifaqan zulqarnaini laƙabi ne ba asalin sunansa ba ne asalin sunansa shine afkanda ya zo da laƙabin ayi amma ba a san kulna ya zulqarnaini inda ya juda wa ma juda ba yawwa to shi wannan zulƙarnaini lamma arada an yusafira lokacin da ya nufin yayi tafiya wanda zai kewaye duniya da rundunarsa ta yaƙi ne sauliya domin ya yi shugabanci alal mashiriki wal magharibi ga mahudan rana da mafaɗarta lokacin da ya kudura wannan cewa zai fita yin wannan tafiya ta mallakar duniya saboda ya yaɗa addinin Allah a duniya baki ɗaya shawarar hukama ya shawarci masu hikima malamai kenan fi zalika cikin wannan yake to yanzu wa kala yake kaifa usafiru da hadar qadari min al-mulki to ta yaya zan fara wannan tafiya ga gwargwadon wannan mulki da nake nema na mallakar duniya ya tara manyan malaman sa masu hikima shi ba annabi bane sarki ne amma kuma sai Allah ya shi mai san addini mai san tsaye da hukuncin Allah a ban ƙasa sai tara manyan malamai masu hikima su ta yaya zan fara wannan aiki da na kudura na mulkin duniya sai ce musu amma ku sani ni fa ba duniya ce damuwa ta ba fa inna duniya domin ta duniya kalilatu yar kankanuwa ce faniyatu mai karewa ce wa mulkin duniya kuma shi mulkin duniyan nan ko na same shi amrun wani al'amari ne haƙirin walakantacce a wajena ban ɗauke shi a bakin komai ba falaisa haza min ulul himmati mulkin duniyan nan ba shi ne mafi ɗaukakar himmata ba baya cikin min ulul himmati daga maɗaukakiyar himma himmata ne shine bautar Allah daga an bauta wa Allah a ban ƙasa ba wai na mallaki mutanen duniya to da malamai suka ji niyyarsa mai kyau ce ba ya neman mulkin duniya don ya kare abin duniya ko ya yi shuhura ko ya yi zalunci ba to sai masu hikiman nan malamai suka ce masa kafir to ka je kai wannan tafiya ta ka tunda kana da kyakkyawan niyya li hasula laka mulku dunya wal akhirah domin mulkin duniya da lahira ya tabbata gare ka in ka mallaki duniya da wannan niyya na shimfiɗa adalci da addini a ban ƙasa to za ka samu mulkin lahira wanda Allah yake cewa wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da mulki mafi girma shine mulkul akhir qala sai zulqarnain ce haza a hasan to wannan shine mafi kyau da sun gaya masa za ka samu mulkin duniya da fasawa zai saboda ba ita ce damuwarsa ba ya ce maka fa inna dunya qalilatun faniya wa mulku dunya amrun haqirun al'amari ne walakantacce laysa hadha min ulumil himma to amma da suka kwadaita masa hadda lahira in kai wannan aiki la shimfil addinin Allah a ban kasa to mulkin duniya da lahira zai tabbata gare ka qala sai hadha ahsan wannan shine mafi kyau wa qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur hakika Allah ta'ala yana son madaukakan al'amura menene madaukakan al'amura al'amuran da yake da daka da lahira a duk wani aiki da yake da alaka da aikin lahira ko aikin lada to Allah yana son irin wannan al'amari wa yakrahu saffafa Allah yana kin kaskantattun al'amura duk wani al'amari da bakinsa duniya in an same shi bakinsa a ji daɗinsa a duniya ya ƙare. To Allah baya san irin wannan al'amarin. Gala ka dinga haɗawa ko da kyakkyawan niyya kana neman shi garin ya taimaka maka wajen neman lahira. To wannan zai zama cikin abubuwan da Allah yake so. Alhamdulillah. Sai mai. مختار الأحاديث النبوية نعم كثير بالأول مال مختار حديثنا لا أتين أتين حرف الشين نتفق الشهداء كمسة من ذا الله صلى الله عليه وسلم كما شهيدي غدا بيرني a wannan hadisi akwai hadisin da ya zo da guda bakwai ba wai mutumin da ya shahada a wajen yaƙi ne kaɗai shahidi ba a shi dai shi ne shahada mafi daraja ita ce kololuwa ta daraja a cikin shahada to amma ba shahidin ma'araka ne kadai shahidi ba mulala ce shahidai guda biyar ne almadu'unu wanda ya mutu da cutar agana walmabudunu da wanda ya mutu da ciwon ciki walgariku da wanda ya dirme a ruwa ya dirme a ruwa ka gane ai ya mutu a kogi ko a teku saboda karyewar jirgin ruwa da makamantansu wa sahibul hadami da ma'abocin rushewar gini yana zaune soro ya faɗo a kansa ya mutu ko katanga ta danne shi ya mutu wannan duka inda musulmi ne duka wannan shahada ce sannan na biyar yake wa da shahidu fi sabilillah da wanda yayi shahada a cikin jihadi fi sabilillah kaga mafi darajar manzo Allah ya kawo shi a ƙarshe dan a sanar da waɗancan su ma suna cikin shahidai rawahu al-bukhari wa muslim an abi hurairata imamu bukhari da muslim suka rawace shi daga abu huraira hadisi na tara manzo Allah ya ce ash-shahru asalin shi wata kis'atun wa ishiruna kwana ashirin da tara eh asalin kwanakin wata kwana ashirin da tara to amma duk da haka falata su mu kar ku yi azumin wata ramadana hatta ta rahu sai kun ga jinjirin wata in yayi ashirin da tara ba ku gan shi ba to kar ku ce na ce muku ai wata ashirin da tara ne kawai gobe mu tashi da azumi in ba ku gan shi ashirin da tara ba to gobe ku lissafa shi ya zama talatin in talatin ya cika ko ba ku gan shi ba to jibu wajibi ku tashi da azumi kamar hadisi yawwa wala tumtiru sannan in kun dauki azumin wata ramadana kar ku ajiye abin azumi ku yi sallar idi hatta tarahu sai kun ga jinjirin watan shawwal 29 kuka yi dama wata 29 ne ko ba ku ganshi ba fa in gumma alaikum idan an rufe muku wannan watan 29 dan zanen manzo Allah bai ce idan wata bai tsaya ba ko in wata bai kama ba a wata kam kaidar sa kwana 29 ne amma dai kar ku yi azumi sai kun ganshi kar ku ajiye azumi sai kun ganshi fa in gumma alaikum aka rufe muku shi ka gane ai ثم لا يكن أمركم قمة ثم قضوا علي فلا تنذرون قمة إن شيني أرجع ثم لا يكن أمركم sannan lamarinku kar ya zama gummatan arje ku yi shi a fili ku yi shawara yadda za ku kashe ni sun mala tunziruna in kun gama shawara yadda za ku kashe ni kar ba ku saurara mu da annabi hudu bai na gaya wa adawa shine ma'anar fa in gumma idan an rufe muku wata da hazo ko da gajimare ya sa ba ku ga wata ba ko wani hayaki ya turnike sananin samaniya magaruba ta yi ashirin da tara ba ku ga wata ba to fa akmilul iddata salasi na yawman ku cika kidayen wannan watan sha'aban din in a daukan azumi ne ko wannan wata ramadan din in a yin sallah ne ku cika kidayen salasi na yawman kwana talan wannan hadisi rawal bukhari wa muslim ali ibn umar daga abdullahi dan umar to alhamdulillah sai harfin sashi fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله